بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake kama wannan lokaci mai albarka inda za mu ci gaba da karatunmu na ci gaba da tunafasu da junanmu sha'anin addininmu na musulunci har yanzu muna cikin wannan littafi na halul masa'il insha Allah za mu shiga inda muka kwana rana ya ce bismillahir rahmanir rahim ita to qala shaykh rahimahullahu ta'ala malam mai ahdari Allah ya ji kanshi madaukakin sarki yace fasmun rabewa la yajuzu li ghayri al-mutawaddi salatun bi halitta baga wanda ba shi da arwalla yin sallah wala tawafun haka nan bai halitta ba gare shi kewaye ɗakin Allah wala massu nushatil qur'anil karim haka nan bai halitta ba gare shi shafan takardun alqur'ani taka ko kofin alqur'ani kamilan da alqur'anil karim mai girma wala jildihi haka bai halitta ba gare shi taba fatan alqur'anin ma wanda yake ciki kenan la biyadihi bi halitta ba gare shi ya taba shi da hannun shi wala bi udin kun bi halitta ba ya taba shi da wani icce wa nahwihi ko abin da yayi kama da icce kamar karfe ko wani abu dai wanda mutum zai ce a shi bai da alwala bari ya dauki icce sai ya taba alqur'ani ko fata alqur'ani to duka wannan bai halitta ba gare wanda ba shi da alwala illa juz'an lil muta'allimi sai dai wani yanki na alkur'an kenan ba alkur'an kamil kin ba sai dai wani yankin shi a iya taba shi gawa lil muta'allimi ga mai koyan karatu wanda yake neman ilimi a cikin alkur'ani almajiri kenan wanda karatun qur'anin ne yake to shi ya halitta ya taba juz'in alkur'ani ko da bai da alwala ma'ana abinda ba kamili ba inda ba alkur'ani bane hizb sattin in aka rage wani ba cikin shi kenan ya zama hizbi ba hizbi biyu ko hizbi uku ba duk wanda bai kai hizbi sattin ba to juz'i sunan shi to almuta'allim mai neman ilimi wanda yake koyon karatun alqur'ani zai iya taba juz'in alqur'ani ko da ba shi da arwalla wala masu lawhil qur'an al'azim haka nan bai halitta ga wanda ba shi da arwalla taba allo na alqur'ani mai girma wanda aka yi rubutun alqur'ani shi da bai da arwallatu bai halitta ba ya taba shi ala ghairi wudu'in bisarishin arwalla illa li muta'allimin fihi shi ma dai sai dai ga mai neman ilimi a cikin shi wanda yake neman karatun alqur'ani to ya iya taba allo wanda aka rubuta alqur'ani a cikin shi al mu'allimin yusahhihu ko kuma malamin da zai gyara mishi karatun shi ma ya halitta gare shi taba allon ko da ba shi da awalla saboda in aka ce malami mai koya karatun alkur'ani da almajiri mai koyan karatun alkur'ani sai sun zamanto suna da arwalla a kowane yaushe to da karatun alkur'ani da ya ma wasu wuya tunda ba kowa ke iya rike arwalla ba ta shi to shi sa shi malami mai koya alkur'ani da almajirin da ke koyan karatun alkur'ani an musu sassauci sun iya taɓa alƙur'anin da ba kamili ba kuma sun iya taɓa allon alƙur'ani ko da ba su da arwala amma shi ma su yi ƙoƙari su fara ta da arwalla kenan ko da arwalla ta warware sun iya ci gaba da karatunsu yace kuma wasabiyu shi yaro karami fi masti mushafil qur'ani azimi cikin shafan mushafin alqur'ani mai girma takardun shi wanda suke cikakku kalkabiri matsayin babbai yaro in ya taba to kamar babba ne ya taba wal ismu ala munawilihi amma zunubin yana kan wanda ya sa shi yayi amfani da shi wanda ya sa shi ya dauko mishi ko kuma wanda ya bashi kai ne sai ka ɗauki alƙur'ani mai girma sai ka ba yaro to yaron nan yadda ba a yarda ba babban mara arwalla ya riƙe alƙur'ani yaro ma mara arwalla ba a yarda ba haramun ne ya riƙe alƙur'ani kai da ka ba shi kai za a rubuta ma zunubi ko kuma kai da ka sa shi ya ɗauko kai za a rubuta ma zunubi kai babban don haka ba ka yi wayo ba kai ka san baka da arwalla ka zo ka ce ma yaro da Allah ya ka zo ɗauko mu to in bai da arwalla zunubin da ake rubutawa in aka ɗauka ba ba alƙur'ani kai babban da ka sa shi kai za a rubuta yace wal ismu ala to wa man salla bi ghairi wudu'in wanda yayi arwalla ba wanda ya salla ba tare da arwalla ba amidan da gangan babu uzurin komi babu mantuwa babu wani uzuri fa huwa kafirun to shi wannan kafiri ne wal iyadu billah muna neman tsaron Allah daga haka to wannan duka kenan kashi yadda ya kawo nassin kamar yadda zai kawo kuma eh bayani yace al bayan yani abinda ake nufi anna kulla ibadatin cewa kowace bauta mashruqatin wadda aka yi ma sharadi bi shurutin da wa'insu sharuda ma'ana aka ce dole sai an yi kaza sai an yi kaza shi ne ake ma sharadi a ce bai yi wa ai kaza sai an yi kaza ba wannan abin ya zama sharadi yace to duk bautar da aka mata sharadi da sharuɗa ya haramu dukhulu fiha qabla al-istifa'i li tilka ash-shurut to ya haramta a shiga cikin ta gabanin a cika waɗannan sharuɗan wannan kowace irin bauta faliza saboda haka ne ya haramu alal mukallafi ya haramta akan baligi mai hankali an yi salliya yayi sallah biduni taharatin ba tare da tsarki ba tunda tsarki ai sharadi ne a cikin sallah to bai halitta ba ga baligi ne hankali yayi sallah ba shi da tsarki ma'ana ba shi da arwalla shi ne ake nufi tsarki yayi tsarkin na kama ruwa yayi wankan janaba yayi arwalla kenan ya samu cikakken tsarki to bai halitta ba gare shi babu tsarkin wa kadhalika kullu ibadatin kanat at-taharatu shartan fiha yace to ba sallah kadai ba ya haramta ga baligi mai hankali yayi kowace bauta wanda a cikin ta tsarki shar'i ne ba sallah ba ce kadai tsarki shar'i a cikin ta akwai wasu bautar da su ma a cikin su dole ne da tsarki ce to su ma bai halitta ba baligi mai hankali yayi su yace maka kattawafi kamar kewaye ɗakin Allah bai wa mutum ya kewa ɗakin Allah dole sai yana da tsarki kamar yadda bai yi wa ya sallah da tsarki wa masul mushaf al-karim haka nan da shafan alqur'ani mai girma shi ma ba a taba shi la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin shi alqur'ani babu wanda yake shafa shi sai masu tsarki abin sabkar dawa ne shi alqur'ani daga ubangijin talakai wa juz'ihi hakanan juz'in alqur'ani ma wanda bai cika alqur'anin ba bai halitta ba a taba shi babu Allah wallahu shi hakanan allan shi ma wanda aka rubuta alqur'ani bai halitta ba a taba shi babu arwalla walau da udin ko da ku da icce ne mutum zai dauki icce ya taba alqur'ani ko ya taba juz'in ko ya taba Allah in dai bai da arwalla bai halitta ba illa annahu sai cewa shi yadda lamarin yake bi darurati ta'limi saboda darura ta koya karatun alqur'ani to yajuzu lil muallim al mustahhih wal muta'allim maslah al qur'an to ya halitta ga malami al mustahhih ya sa mustahhih kenan sai an gyara shi mustahhih ne yana ismul fa'il ne shine mai gyaran shi malami saboda darurar koyawa to ya halitta ga al muallim al mustahhih malami mai gyara ma almajiri karatu والمتعلمي da shi ne koyan ilimin alqur'ani to ya halitta gare su masalah alqur'ani su taba allan alqur'ani haka nan kuma da juz'in shi kamar da muka gani a cikin matan kenan shi malami mai koyi karatun alqur'ani zai iya taba juz'in alqur'ani wanda bai kai hizibi sittin ba ko bai da awalla haka zai iya taba allan alqur'ani ko bai da awalla haka shi ma almajirin da yake koyan karatun alqur'ani zai iya taba allan alqur'ani zai iya taba juz'in alqur'ani ko da bai da awalla amma alqur'ani kamili cikakke to ko mala mai koyi qur'ani ko almajiri mai koyi alqur'ani ba su iya taba shi sai da Allah shi wannan alqur'ani kamili babu wanda aka ma sassauci ya rike shi babu Allah da haka eh a kiyaye kuma wannan wata dama ce na samu akan wata magana da na saba yin da duk da ma wasu sun mata wata fassara ta daban ita ce sha'anin salula wadda a yanzu Allah ya kawo mana ita zamani ne Allah ya kawo sauki da yawa cikin salula ko ordinateur ko wani abu zaka gani alqur'ani da hadisai da wasu abubuwa da yawa duk da cewa akwai waɗanda suke wani tawili suna cewa za a iya taba shi koda babu arwalla kuma hujjar su shine cewa wai eh eh kaman wujudi ne ma'anawi ba hissiyi ba na alqur'ani ma'ana wai samuwa ce wadda take abin da ake ma hissi abin da a iya ganin shi a shafa shi ko a taba shi shine hissi ma'anawi kuma wanda kawai ba yanzu misali aka ce ƙarya ko gaskiya ko kirki ko wani duk wani abu sai abubuwa ne wanda sai ma'anawi bai yi ka taba su babu wanda zai ce ga gaskiya bare ya taba su ko ya shafa ta abu ne ma'anawi ko ilimi ko amana ko gaskiya wanda duka abu ne ma'anawi sai suka ce wai yanzu alqur'ani in aka kwangwatsa shi aka wasa shi ko kuma aka bude shi a dalla alqur'ani a ciki su hujjar kenan wani aka bude ai ba a gaba alqur'ani a ciki dan haka kenan su a ganin su wujudi ne ma'anawi ba hissi ba kenan a ita ba shi ko da babu sarki amma waɗansu sun tafi cewa ai ko da a ce in aka buɗe ba za a gan shi ba amma dai kuma akwai shi in babu shin yaya aka ka buɗe ka karanta shi sannan kuma idan mutum ya ce ko ta hanyar yanan gizo kamar internet ne ake sabko shi akwai application kin da suke aiki da internet wanda a lokacin in ka danna in babu connection ba su yi ma kenan wannan an san cewa ba cikin salular ka bane suke lokacin da kai connect ne kaman an gwada maka abin ne kamera ka tara kaftan shi kana yi amma akwai application waɗanda kowa ya sani ko baka da internet alqur'anin kai yana nan daga ka danna shafi shafi ga sunan ka karanta hadisan ka ganin duka shafi ko baka danna internet ba to yanzu wannan shi ma sai a ce kuma babu shi kenan ya kamata har suke kafa hujjar da sai kenan wai wai in wannan ne wai hafizi ma bai kamata ba ya shiga cikin ban ɗaki tunda shi ma cikin kanshi akwai alqur'ani To, Allahu a'lam. Eh, wannan ganuwa ce ta mutane, amma har kullum duk lokacin da gano mutane ta rarraba, ka ɗauki hukuncin da ka san in ka yi shi za ka ɗaya shi. Da haka mu da a ɗan ƙaramar ganewanmu, gaskiya in zai yi mutum bai kamata bai shiga da salular da ya san akwai alƙur'ani a cikin ta, cikin ban ɗaki. Ko bai kamata bai ɗauke ta in ba da darura ba halin darura ta rage ta zai mana ko da yaushe muna tare da ita in son samu ne ko da dai a ce sai ba an ce sai yana da abu zai dauke ta amma irin su jana ba da sauransu bai kamata ba sai ya dauke ta da su ina kamata a kiyaye al'umma kenan ko da wujudi ne ma'anawiyyin amma dai ai alqur'ani ne ko ya kamata alqur'ani a ginin washi me yasa su hafizan da suka ce da suka ba da misalin hafiz me yasa hafiz ya samu matsaya a wurin Allah har manzo Allah sun yace a cikin Allah akwai ahlul ard akwai akwai ahlul lahi a cikin ƙasa su ne mazuwa alqur'ani ai har da ce wanda suka mishi duk da cewa aka bude kan nasu ai ba an gaishe ba ga yan ko amma kumsar tashi da suka yi ma'anawi ta bashi matsayin da suka zamanto ahlul lahi fil ard ashe wannan ma kare ya ishe mu hujja cewa kar a yi wasa da sha'anin duk abin da aka san ya kunshi alkur'ani a cikin salular ne yanzu babu abin da ba a sawa kenan ya kamata a kiyaye al'ummar da iya yadda za a iya yanzu kuma abin da mutum bai iya kamar misali a ce halin bulaguro ne ko wani abu misali inda baka amince bai yiwa ka ajiye ta ko ka ba wani ajiye maka dole da ita zaka shiga ban daki to yanzu wannan abubuwa na zarura wannan duka suna samu an ta ad-daruratu tubihul mahzurat wannan ba da yadda mutum iya amma haka abin da ka iya ka ajiye ka fita to ya kamata sai hakuri ka ajiye ta in ka shiga ban ɗakin ka ka fito sannan ka ɗauke ta kuma in son samu ne ka ɗauke ta kana da aurla in wannan zai wuya aƙalla dai irin su jaraba kana da jaraba ya kamata a ce ka barka har kai wankan jaraba ka san saboda kiyaye alhurman cewa akwai alqur'ani a cikin ta kamil wani lokaci zaka hadda sahihul buhari da sahihu muslim da tirmidhi da zaka ga abubuwa da yawa a ciki da fassarori da abubuwa da yawa yana kamata irin wannan alhurmai a kiyaye ta to Allah ya gane da mu to shine a yi mana afuwa na ɗan tsawaita magana ya ce yawwa ya ce walbalihu abu walahu illa to ya ce darurar koyarwa ta ba mai malami mai gyara da almajiri mai koya ta sun taɓa lauhin alƙur'ani Allah alƙur'ani wa annahu kuma cewa yadda lamarin yake yastawi fi hirmati masil mushafi sabi wal baligh yace as-sabiyu yaro wal baligu da wanda ya balaga to wannan duka suna daidaituwa sun zama ɗaya suke wajen haramci na shafan alqur'ani kamar yadda azumi ka faɗi a cikin matanin da yake wannan kawai bayani ne yake illa annal isma sai da cewa zinidin bin nisbati lis-sibyani game da abin da ya shafi yara alaman a afahum iyahu to yana kan wanda ya ba su alqur'ani kenan in dai aka taba alqur'ani kamili babu arwalla akwai zunubi yanzu in babba ne a bashi zunubin shi in kuma yaro ne to babban da ya bashi alqur'anin ko ya sa shi ya dogo to shi za a rubuta ma zunubi wa anna man ta'ammala salata kuma cewa duk wanda ya gangancin yin sallah da gangam biduni taharatin babu tsarki ma'ana babu alwalla ba'da ma sami'a khitab Allah azza wa jalla bayan ku ya ji maganan Allah wanda yake ya buwaya ya girmama Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum har zuwa karshen aya yace bayan ya ji wannan magana da Allah ya ce ya ku wanda ku ba da gaskiya idan kuka tashi zuwa sallah ku wanke fuskunan ku da kuma hannun ku zuwa mirafikai kuma ku shafi kawunan ku da kawahun ku zuwa idanun sawu yace ya ji haka nan wata la'aba amma kuma yayi wasa bi hadha al-amr al-ijabi min al-maula da wannan al'amari wanda yake na horo daga ubangiji tabaraka wata'ala ya ji wannan wanda haka hadhihi hurmata kuma yake da wannan alhurmar da Allah ya ce a kiyaye wa taraka al'amala bi kuma yake yin aiki da ita tahawunan dan wulakantar dawa wastighfafan da kaskantar dawa to wannan fa huwa mahkumun alaihi bil kufr wannan an hukumta kafirci akan shi saboda rishin yin arwallan da yayi sallah ai kaman yayi jayya ne duk da cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi da maganar Allah abu ne wanda yake dole a dauke shi ko ta hanya akli ko ta hanyar naqli akwai abu wanda yake kawai an ciro shi ne mankuli kenan ko an gane ko ba a gane dole a yage shi akwai kuma abu wanda yake ma'akuli ne hankali zai iya gane shi a ce ai kaza ko a hankalta ma a ce akai kaza akai kaza kamata ai kaza to magana Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma ba a gane ta ba a hankali dole za a yi aiki amma wai bayani ne ya ga maka da cewa har ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wanda yayi arwalla wanda ya salla afwan ba tare da arwalla ba da gangam shi kafiri ne to sai muna maka kenan a hankalta ma a iya gane haka nan tunda umarni ne Allah ya yi cewa in za a tafi sallah a yi awalla kuma mutum ya karanta wannan umarnin ya sani ko babu uzuri babu mantuwa babu rashin lafiya sai tashi ya tafi sallah babu awalla kenan kamar ya yi jayayya ne da magana shi kuma ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ko kuma an takuna kenan bai wa bai kamata ba ga mumini namiji ko mumina mace bayan Allah da manzon shi sun riga sun hukunta hukunci sun ce ga abin da ya kamata a yi idza qada Allahu wa rasuluhu amran sannan kuma an yakuna ko kuma an takuna lahum al khiyaratu min amrihim wai kuma ya zama to akwai wasu zabi a wajen su su kuma su ce ko dai a yi kaza to wannan Allah kiyaye qat'ar rijal Allah da manzon shi sun daga sun faɗi wani abu mutum yana cikin hankalin shi da komi sai ya faɗi sabanin wannan ce a kaza ya kamata ya shikenan yayi rijal ya billah ma'ana ya zama kafiri sai ya sake shiga musulunci da haka kenan kar mutum ya yarda ya yi sallah babu arwalla da gangan ba da wani uzuri ba akwai inda uzuri zai bada sai a ba shi dama a ce ya yi kama haka nan inda ya samanto wani rashin lafiyar da ba iya yi aka ce a yi taimama kuma ba iya taimama ba iya taɓa ruwa ba iya shafa ba iya komai duk abin da za a yi na hanyar da za a samu sauƙi na yin arwalla ko a yi taimama ko rabin arwalla ko rabin taimama duka bai yi wa yanzu wannan dole ba sallar ba zai kalla ta tahi dole zai sallai hukumcin tsarkin zai bari ya tahi Allah ya shafe shi haka irin su marasa lafiya wanda yana saman gado yake inda kawai kasamta ko da yaushe batta rabuwa da shi tana ta fita daga jikin shi saman tufan ma da yake kasamtan ne ko babu yadda za a raba shi da ita ko da sa'a guda shi ma wannan zai yi wa a ce bari a ta zaman shi haka nan ko kuma a bari a yi tajiya sai ya yi watanni in ya warke yara musu a haka nan zai sallah guda bai kamata ba a bar ta lokacin ta guda in ana kamnan wannan uzurin ya bushe a iya jira har zuwa lokacin ta ya dan tafi in uzurin ya gushe to a yi da tsarkin shi ne abin da yake sharaɗin amma in aka ga lokacin da zai fita wannan sharaɗin bai ya samu ba shi kenan Allah ya yafe shi kawai sai ya yi sallar shi da wannan kazantar da take jikin shi da kazantar da yake saman da ita da komai da a ce a iya gusar da ita ya a gusar da ita amma tun da bai yi wa to a haka nan zai dinga sallar shi kuma Allah ya amsa shi yawwa ai ka gani ba wannan mara lafiya ma mai lafiyar ma tun da akhdar ya bayani ai ko cewa da mutum yana da najasa a tufashi kuma bai da ruwan da zai wanke ko tufar da zai canza ta ko kaza duk wani hanya da zai yi tsarkar da ita babu sai ta to salla bi najasati ya yi sallah da wannan ya sassa shi wannan mai lafiya ne fa amma zai da damar da zai fi sallah ita kuma ga lokacin sallah zai fita duka wannan ana bayanin wai ana la'akari ne da lokaci duk in aka san cewa kafin lokaci wannan uzuri ya gushe kuma da taimama wanda aka ba mu damar mu yi ta saboda rashin lafiya ko bulaguro wannan duka ana la'akari da lokaci sabanin yadda mutane suke zato kawai daga an shiga bulaguro yadda ai sallah mai bulaguro ta ai taimama farkon lokaci ya zo ai taimama wannan duka jahilci ne da kuskure matukan akwai lokaci to jinkirtawa ake yi hanya danganta ma da irin hanyar da ake bi hanyar da an tabbata za a samu ruwa ko kuma an ɗaya da shaku ba za a samu ruwa ba ko kuma wanda ana zaton za a samu ruwa kuma akai ana shaku wannan duka littattafan suko sun yi bayanin ga yadda ya kamata a yi misali irin wanda an ɗaya da kamna kwata kwata an san cewa babu ruwa yanzu wannan tun farkon lokaci ake taimakon ba tun da an san aka yi ta shirin ma jiran gawan shanu ne kuma har sallar lokacin da ya fita ko ba ruwan za a samu ba misali a ce hanyar alshe ko wani hanya wannan wanda an shaida an kai kawai an san ko ba ruwan zai samu ha yanzu nan tun farkon lokaci akan kema babu ko amma wanda an san ana zato ana kyautata su to jinkirtawa ake har a tahi tana yi aka yi a samu in kuma aka yi inda an ɗebe kamna to gudun kan lokacin ya fita shi kenan sai a yi taimama sai a yi sallah amma matukan ana zaton su a samu ruwa to har kullum a yi arwalla ko da a cikin bulaguran ne a yi a yi arwalla shi ne ya fi kyawu kuma shi ne wajibi ba wai musa ba haka nan bane aka so dole ne a yi da ruwa matuƙa akwai hanya haka yanzu in uzurin ne ya bada shi kenan sai a yi da to haka shi ma wannan kamar yadda na faɗi kenan za a yi la'akari ne da lokacin aka ga lokaci zai fita ba za a iya gusar da wannan uzurin ba shi kenan da wannan ne ya tashi da komi sai ya sallar shi kuma Allah ya yi shi yace to eh yace to wannan saboda wannan shayar da yayi da Allah tabaraka wa ta'ala mahkumun alaihi bil kufr an hukumcin hukum kafirci akan shi wa matrudun kuma shi abun kora ne min ahli qiblati daga mazawwa qibla ma'ana musulmi kenan sune ahli qiblati an kore shi daga cikin su wal iyadu billahi mana neman tsaron Allah daga haka da khilafi imtina'ihi min al min at tawaddu yace amma sabanin hannuwan shi daga arwalla ma'atiqadi fardiyyatihi tare da ƙudircewan farlancinta a cikin zuciyar shi ita wannan ba ɗaya ba ne da wancan wancan shi wanda ya ƙi da gangan Allah ke yi kamar ya yi shayayya ne Allah ya ce dole a yi arwallan za a yi sallar shi kuma ya ce ba ya an yi ba amma aka ce wanda ya yarda cewa arwallan ne faralin ne sannan kuma tare da ya yarda da farlancin sai ya ƙi sai ta to saɓanin wannan shi ma'ana ba za a mishi hukuncin kafirci ba duk da cewa wancan na harin ma akwai malaman da sun tafi cewa kaman ba wai kafirci ake nufi ba wancan kafircin babban Allah ke wanda yake fitar da mutum daga addini akwai wanda sun tawilin wancan kima wanda wai zai yi sallan ma babu arwallai ko babu uzurin da gangan to akwai wanda sun tafi akan cewa ba wai ainihin kafirci ake nufi ba kamar wani abu ne wanda za a faɗi na tsawatawa an faɗi wani abin da ko da ba shi kin bane to abin zai tara mutane hankali misalin shi misalin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li jaril masjid illa fil masjid babu sallah ga makwabcin masallaci sai kawai a cikin masallaci to shi ma wa'annan akwai malaman da sun tafi cewa eh ba wai ana nufin kawai kawai kwata-kwata babu sallah ba a cikin amma kama ana nufi ne babu cikakken ladan sallah a cikinta ko kuma irin su hadisin kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fi nar gasina akwai wanda za a ce kullu amma ba wai ana nufin kowanne da kowanne ba ake nufi haka cikin aya ma akwai wurare da zaka gani misali suna da wanda ba zan iya kasu duka ba to ala ayyi halin ne ko ma wata ma'ana ce aka dauka mutum yayi hankali dukkan hankali wajen yin sallah babu a wannan yanzu a kaddara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya sallah babu Allah wannan ya aikata abin da yake mummuna wanda ni ban ji daɗin shi ba ai musulmi na kirki ya kamata kai wannan balle kuma har aka yi istimalin ma'anar kafirci to wannan kuma sabani ne na malamai ai za ta yi wancan kafirci ne ake nufi ma'ana da gaskiya wanda ya zuwa da haka kenan mutum matukan ba uzuri bace da kai to kar mutum ya yarda ya sallah babu arwalla to sannan kuma yace wa amma harmatu salati mutlaqan amma haramcin yin sallah saki ba qaidi lil muhdith ga wanda zai hadasi ma'ana wanda yayi iska ko yayi fitsari ko yayi bayan gari shi ake ma hadasi to yanzu wannan cewa a ce ita haramun ne mutlaqan yace fardan sallah ce ta farilla wa naflan ko kuma sallah ce ta nafila wa janazatan ko kuma sallah ce ta janaza to wannan babu sassauci akan shi kawai haramun ne haramcin nata yace to li qawlihi ta'ala saboda fada Allah ne madaukakin sarki waccan dai aya wadda ya karanta ta cewa ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn idan tunda Allah ya ce ya ku wanda kuka bada gaskiya idan kuka tashi zuwa sallah to ku wanke fuskunan ku da hannunku zuwa marafiqai ma'ana gwiwoyin hannuwa sannan ku shafi kawunan ku da kuma kawawuwan ku zuwa idanun sawu to wannan kenan ya nuna cewa kawai sallah kowace ce ko ta farilla ko ta nafila ko ta janaza to ba a yin ta sai da arwala in kuma arwala ba ta samu ba to shi kenan sai intiqali zuwa taimama kamar yadda tan gaba insha Allah za mu yace wa qawlihi alaihi salam sannan kuma eh hujja kuma wajen bangaren hadisi shine zantan annabi tsira da aminta Allah tabbata a gare shi annabi ce la tuqbalu salatun bighairi tahurin wala sadaqatun min ghululin wannan kuma a cikin wani karatu na bayan mun taɓa karanto shi ma cewa manzon Allah sosan yace ba a amsan sallah ba tare da tsarki ba kenan duk sallar da aka yi da babu tsarki to wannan Allah bai amsa ta nan kuma tsarkin da ake nufi ba tsarki na bahaushe ba na kama ruwa mu yanzu a Hausa aka ce tsarki ba yi tsarki wai mutum shiga ne ban ɗaki ya kama ruwa ba shi kaɗai ba nan aka ce tsarki ba ɗayan shi da kama ruwan da wanke kazamta in ta taɓa ka da kuma janaba in ta same ka yi wankan janaba ko kuma wuri ya samu kazanta a wanke shi da kuma arwalla in ya kamata ai abin da dai sai an gama shi gaba daya sannan za a yi sallah sannan da shi a jama'a sarki ko kuma tsawafi da sauransu to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a amsan sallah ba tare da cikakken tsarki ba sannan wala sadaqatun ba a amsan sadaqa min hulurin daga hululu shine wanda ran da muka yi bayani shi ko mun shayin bayani shi cewa da hausa ma ana cewa hululu ma'ana wani abu ne wanda zaka fi daga wani haƙƙi wanda yake na jama'a kafin a raba sai ka ɗauka musamman asalin shi daga ganima ne ya fito kenan ganimar da ba a kai a raba ta ba sai wani ya ɗauki wani abu daga cikinta kamar wancan wanda manzon Allah sallam saboda ya ɗauki aba'a guda riga guda daga cikin ganima gabanin a raba ta hanyar ha'inci ya ɗauke ta ya ɓoye ta manzon Allah sallam ya ce bai mutu shahidi ba wal iyaz billahi zai hallaka sababin wannan ana ta zana mutane wani shahidi wani ya mutu shahidi sai manzo Allah ta yace banda wani saboda wani hululu da yace na aba a guda to shine amma sai aka fassara shi da cewa ba wai eh ghanima kade ba duk wani abu da yake na jama'a wanda gabanin araba sai mutum wani zalunci a cikin dauka to hululu ne to in mutum ya dauki wannan abin sai ya sadaka daga cikin shi Allah bai amsa wannan sarki tunda dama ya ce wani abu wanda yake na haram kuma bisifa amama ba hululu kaɗai ba shi kamar yadda hadisi Allah ya manzo Allah ya inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba aw kama qala sallallahu alaihi wasallam cewa lalle ne Allah tsarkaka ne Allah shine ainihin tsarki dan haka bayya amsa sai abu wanda yake tsarkakakke wani kuma manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa mutumin da ya tafi haji da dukiya wadda take ta haramu ko da yaushe yace labbaika wa sa'alaika sai Allah ya ce la labbaika wa la sa'alaika ka gani da dukiya har me ta haji amma ko da yaushe yace Allah na amsa kiranka na amsa kiranka sai Allah ya ce ni kuma ba amshi amsa kiran naka ba ni kuma ba amshi amsa kiran naka ma'ana hajin shi bai amsa ba kenan kina ala ayi halin da gululikin da sauran da abubuwa na haram ka ama Allah wayo ka ta yi kayi zamba an ci kuɗin mutane ko an danware wani kuɗi ko kai iko ne kayi handami kuɗin jama'a ko sata ko wani abu wanda yake na haram ko rashawa ko wani abin da an ce maka na haram ne sai kama Allah wato bari a zo a gina masallatayya bari a zo a je haji a'a wannan Allah ba zai yarda kenan Allah sai abu wanda yake tsarkakakke ne yake yarda ya amshe shi yace to wa hurmatu tawafi ita kuma al hurmatu tawafi da aka yi magana akan ta lima rawahu ibn abbas saboda abinda abdullahi dan abbas ya ruwaito radiyallahu anhu Allah yarda a gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوى النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت أجريش ياتي الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير النبي صلى الله عليه وسلم يتشير طوافي صلى لي شي ما صلى لي معناه مطعين صلى لي ده أبن ذا أكياي a cikin sallah to ya kamata a kiyaye shi a cikin tawafin ana kewaye ɗakin Allah illa anna Allah ta'ala annabi ce sai dai cewa lalle ne Allah madaukakin sarki a halla fihi kalam ya halatta yin magana a cikin tawafi kaga a cikin sallah kuma ba a yin magana mutum yana cikin sallah yin magana inda gangam ne sallar shi ta bace ko harafi ɗaya ne bari misali ya ce a ko ya ce ba da gangam a cikin sallah babu ita ko ba a bai gyara amma in yayi magana akan mantuwa to in yayi ba ta gyara shine kitabun man takallama sahiyan sajada ba'da salam wanda ya magana akan rabkanwa sai ya sujada bayan sallama amma da gangare yana bata sallah kuma koda irin hamma ne da ake yin nan ana so mutum yana hamma ko ba cikin sallah ne ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore mu cewa mutum yana hamma ya dinga liƙe bakin shi kar ya dinga yin haushin kare saboda shedan yake mishi dariya a liman Allah sallallahu alaihi wasallam kai hamma to wannan shi ɗaya ke maka dariya shi kuma duk abin da shi ɗaya mana dariya kenan abu ne wanda ya muni ƙwarai wal iyaz billahi kamar yadda in yi bakin ciki game da mun to abu ne wanda ya kyau a wurin mu bai shin dadi to dan haka wannan ko ba a sallah ba balle kuma a cikin sallah to da yawa zaka ga suna cikin sallah kuma suna irin wannan hudda harfin wannan mutum saboda da asuba ka tashi da bari wannan ba a yi shi ba a yi shi wannan to wannan mutum cikin jahilci sai ba ta sallah shi ba tare da ya sani ba to kenan liƙe baki ake yi har a ƙi da hamman nan to yake shi tsawafin nan saboda hadisin da yau wato shine manzo Allah sun yace amma shi tsawafi Allah ya halitta zance a cikin shi faman takallama annabi ce dan haka duk wanda ya zance a cikin tsawafi fala ya takallam illa bi khair to kar ya zance sai na alkhairi kenan karka ji an ce da sallah da kewaye ɗakin Allah daidai suke sai dai cewa a sallah babu magana amma a tawafi Allah ya halitta magana sai ka zo kai ta surutu aka yi kaza aka yi kai ta labarin labarin garin a ko da mutum zai magana yayi hakuri in ba ta zama dole ba kada yi ta kuma in har zai yi ta to yayi magana ta alkhairi in ba wannan ba kawai ya isu da ambaton Allah da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yin addu'a hatta da karatun Qur'ani ma an ce ba a san yawaita yin shi da kuma yawaita yin waƙoƙi kamar baitoci na waka amma ana son a yawaita ambaton Allah zikirin Allah kenan a yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a yi ta yin addu'a in ana kewa dakin Allah musamman idan mutum ya zo kewai bangare na ƙarshe kenan nafiya ta ƙarshe ko ta ƙarshe to nan ana so ya yawaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar kenan ko na ƙarshe wanda daga shi zai koma inda ya fara tawafi shine daga ruknul yamani zuwa al-hajarul aswad to nan ana son ya dinga yawaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban da haka mutum yana kewa ɗakin Allah in yayi magana tsawafin shi bai bace amma in yana sallah yayi magana to sallar shi ta bace inda gangamin in kuma akan kuskure ne sai ya ba shi kenan ya gyara sallar shi yace to wa hurmatu masal mushafi sannan kuma hujja wajen wajen hurma ta ta shafan alqur'ani aw aljuz'i ko kuma juz'in shi aw al ko kuma Allah alqur'ani lima rawahu abubakar bin muhammad shine abinda abubakar dan muhammad ya ruwaito bin amr bin hazm dan amr dan hazm an abi shi kuma shi ma daga baban shi an jaddihi shi kuma daga kakan shi radiyallahu anhum Allah ya yarda a gare su su duka ma'ana kenan su duka sahabbai ne da dan da uban da kaka annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi tsira da aminci Allah suka fata a gare shi kataba ila ahli yamani ya rubuta risala zuwa mutanen yaman kitaban wani abin rubutu annabi ya rubuta musu ya aika musu kana fihi ya kasance a cikin abin da annabi ya rubuta nan la yamassu alqur'ana illa tahir babu wanda yake shafan alqur'ani sai tsarkakakke ka kenan sai aka samu wannan hadisin ya ƙara fassara wannan ayatin da dama kowane hadisi yana zauwa ne ya zo ya fassara ayoyi kawai da yawa daga cikin malamai ma wanda Allah ba su ilimi wanda suke su nutsuwa cikin sha'anin ilimi duk zaka ga kowace aya suna samo mata hadisi kuma kowane hadisi suna samo shi aya wanda suke tafiya daidai dama alqur'ani Allah ya saukar da shi ne aka ce dan annabi ya bayyana wa mutane abin da aka saukar musu shi yasa galibi duka za su samu hadisai sai dai mutum bai gane amma galibi insha Allah kowace aya zai samu wata hadisin da take mutabaka da ita haka kuma in ya diba hadisai to zai iya samun wani hadisin da yake da mutabaka eh game da shi kamar yadda wani malami wanda ya karanta bayanin da aka yi cewa in mutum ya zo wurin fitar rai in shi mumine ne ran shi zai fita ba tare da ya sha wani wahala ba sai ce to shi yayi mamakin wannan yana so ya samu wata aya wanda zai yi da tunda an ce kowane aya da kowane hadisi kowace aya tana zuwa da wani hadisi kowane hadisi tana zuwa daidai da wani hadisi kuma kowane hadisi yana zuwa daidai da wani aya ita to shi ya karanta alqur'ani duka kuma bai ga aya da ta zo daidai da wani hadisin bai ga wata aya ce ta nuna cewa mu a iya yin wani abu wanda har ranka zai wuta ba tare da kashi komi ba to shine wani malami ya mishi anya ko ka karanta alqur'ani da kai ya ce ya karanta shi duka tun daga bakara an na ce daga sashi koma ne to yana ta zuwa yana ta zuwa da ƙarshe cikin suratu yusuf mun taɓa da wannan kisa wani lokaci a masallacin juma'a sai karanta falan mara ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim cikin shi ai wannan aya ita ce ta zo daidai da wannan hadisi mata wanda suke wanda Zulaiha ta gayyato dan ta kunyatar da su game da Annabi Yusuf su sun kunyatar da ita suna ta masu sarki ta ji kunya wai dan gidanta wai bawan ta take neman wai wai su kwanta da shi kai ta ji kunya ashe su ba san ba su ma in suka gan shi sai ya rule su sai ta tahe ta rama sai ta sa aka shimka kubewa da komi ta gayyace ta sai su zo su taya ta yanka kuɗi ita ce ma sarki da Allah ina so a sa Yusuf ya zo ya dan huce kawai in suna cikin aikin nan ya zo ya huce ta gaban su kawai da ya zo huce shine Allah ya ce fara mara ainahu yayin da wannan matan suka ga Annabi Yusuf akbar na hude suka girma sha'anin Annabi Yusuf wa qatta'ana aydihun suka dinga yanka hannuwansu da wukan ku maimakon su yanka kubewa sai suka dinga yanka hannuwansu wa kunna hashar kasfi kai tsarkaka ubangiji ma hadha basharan wannan ba mutum bane in haza illa malakun karim bar dai wannan wani mala'ika ne mala'ikan ma kuma babba ne amma da suke ta yankan wannan ba su zahi ko guda ba gaji ne yana zuba amma kuma ba su zahi ba da yake to ai wannan daidai ne in inda a ce can annabi Yusuf bai dauki hankalinsu ba tana yi wa a ce su yanka hannunsu ko ba su zahi ba haji ne yana zuba yace to ashe in can annabi Yusuf ya dauki hankalinsu su yanka kansu ba su zahi ba haka wajen fitar rai akwai wata ni'imar da Allah zai ma mutum saboda girman da bin raɗaɗin da ake faɗi na fitar zahirar nan shi da yasa yana akwai shi musamman ma ganin fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda Allah yake alfa suke wannan Allah sa mu cikin su sai manzan Allah ya zama lokacin da za a zare musu rai to wannan ai ko kuli kulun kubra za a yi shi ko eh shi ne ba haushi kita to ba zai shi shi ba eh yawa tunda annabi Yusuf alaihi salam ma hasken shi ya sa an yanka jiki ba a shi ba balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake mutu wannan aya ita ta zo ne da wannan hadisi ba da yake mun tsaye ta barin samu da zamu kwana yace to manzon Allah ya ga musu cikin wannan risalai mutane mun yake musu la ya musu qur'an illa zahir babu wanda yake shafa alqur'ani sai mutum tsarkakake yace wali marwi an abdullahi bin umar haka kuma gane da abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma yadda Allah tabbata a gare su biyu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa ma'aiki tsira da aminsa Allah tabbata a gare shi yace la yamassu alqur'ana illa tahir babu wanda yake shafa alqur'ani sai wanda yake tsarkakakke kai kenan hadisin sai ƙara karfafa ga wacce ruwaya wadda aka kawo ta wajen Abubakar bin Muhammad ga kuma Abdullahi bin Umar da kuma irin lafazi guda da haka kenan annabi ya nuna cewa babu wanda yake shafa alkur'ani sai mutum wanda yake tsarkakakke Allah ya ba mu tsarki wanda yake zahiri da batin daraja annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne salati wa ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم karanta kul wallahu uku da bismillah da salatul fatih uku har ya ga mahaifanmu da dukkan marigaya musulmi Allah tsara musu bismillah سيدنا محمد karanta alamar shahada idza jaa Allah biya bukatun mu baki da wannan tsanani da muke cikin na kasan mu Allah ya kama da sauki Allah saukan mana da lutfi Allah ya yi da darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu zaman lafiya shugabannin mu Allah shiryar da su ya taimake su akan abin da suke zo su yi na alkhairi masu kula da tsaron kasa kuma na sojina da sauran dukkan jami'an tsaro Allah ya taimake su Allah ya taimake su ya kiyaye su ya kiyaye baki da na hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alamar shahada idza jaa bismillah قرأ صلاة الفاتح أكو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح قال الفاتحة الصلاة الفاتحة الله أوسع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد حقه والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم صراط تقوم لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتبلغ بها أن أبواب الشر والتعسير فأمنوا لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى المصير اللهم صغر الدنيا في أعيننا وعظم جلالك في قلوبنا ووفقنا لمرضاتك وأمتنا على دينك وطاعتك يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين